المستقيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
محمد عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يمتنا الخميس الشرند أكو قوة رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دريه دا أربعين دا bakwai daidai da sha biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka samu haɗuwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da wannan karatu kamar yadda aka saba inda muke sauraron wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma tarjamar ma'anoninsu zuwa hausa da kuma ƙoƙarin fito da abin da ke tattare da waɗannan ayoyi na darussa gwargwadon hali yau ma insha Allah kamar kullum za mu saurara daga ainihin wato alkur'ani inda ajiya mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum aya ta 186 to kusan dai akan ta lokaci ya cin mana gaba daya so insha Allah za mu tashi daga wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba arama bismillah وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس na'am
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا Mm.
فبئس ما يشترون Mm.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة Mm.
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير mumtaz Allah madaukakin sarki yace wa idh akhadha rabbuka wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari mai ƙarfi daga waɗanda aka ba su littafi la tubayyinunnahu lin-nasi alƙawarin shine za ku bayyanar da shi ga mutane wala taktumunahu kuma ba za ku koye shi ba fanabaduhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da shi bayan bayansu washtarau bihi thamanan qalila suka kuma musanye shi da wani farashi ɗan ƙanƙani fa bi sama yashtaruna tir da abin da suke musanyar da shi la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا wato waɗanda suke farin ciki da abin da suka aikata to kada su taɓa tsammani wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suke so a dinga yabansu bi malam yaf'alu da abin da basu aikata ba abinda suka aikata suna farin ciki abinda ba su aikata ba suna jin dadin an yabe su da shi fala ta hasabannahum bi mafazatin min al'azab karka taba wato karka taba tsammanin kubutar su daga azaba wala hum azabul alim kuma suna da azaba mai radadi walillahi mulku samawati wal ard abinda ke cikin sammai ko mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai waɗannan ayoyi suna ɗauke da wani muhimmin saƙo da kuma wata sifa daga cikin sifofin ahlul kitab wanda Allah maɗaukakin sarki ya kushe su ya kuma aibata su a kanta ya kuma hana koyi da su a wannan sifadin ayat da muka karanta jiya Allah maɗaukakin sarki yana rarrashin muminai ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa ga cutarwa da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake samu da kuma muminai ta ɓangaren ahalul kitab ba su kaɗai ba har da kuma ainihin wato mushrikai wajen fito da waccan aya ta jiya la tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum akwai hadisi na Usama bin Zaid wanda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun fitar da shi Usama bin Zaid yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan jakinsa wata rana akan jakin kuma an sanya irin shimfidar da ake shimfida wa abin hawa fadakiya ita wannan shimfidar yar fadak ce ma'ana kamar garin da aka saka wannan shimfida kenan aka shimfida wannan wato katifatun fadakiya akan shi wannan jaki Usama bin Zaid yace wa ardafa Usama ibn Zaid wara'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyi Usama dan Zaid a bayansa akan jaki suka fita domin yin dubiyar wani daga cikin sahabbai da ake kira Sa'ad ibn Ubada ibn al-Harith ibn al-Khazraj yana kwance yana jinya bai da lafiya cikin sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa yakan dubo marasa lafiya na daga cikin sunnar da ya koyar akwai duba mara lafiya da haka ya goyi usama akan jaki don su dubo sa'ad bin ubada kuma wannan abu ya faru kafin ayyakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan hanyarsa ta tafiya dubiya sai ya shige ta majalisar wata majalisa ita wannan majalisar akwai Abdullahi ibn Abi Ubay ibn Salul abdullahi kai ibn ubay ibn salul a cikin wannan majalisar wato akwai abdullahi ibn ubay ibn salul wa zalika qabla an yuslima ibn ubay wannan kuma ya faru ne kafin dan ubayyu ya musulunta domin shi wa wannan ra'isul munafiqin din ai dan sa ya musulunta yana cikin sahabbai to kafin dan ya musulunta wannan abin ya faru a cikin majalisar sai zamanto akwai musulmi akwai mushirikai masu bautar gumaka akwai yahudawa ahlul kitab duk a cakuda a majalisar a gurin zama ma'ana wani gurin zama ne wanda ya hada dukkan waɗannan bangarori a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shigewa ta gurin to kuma a cikin majalisin akwai abdullahi bin rawaha wanda ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da suka zo wucewa sai ƙurar wannan jakin sai ta kaman sai ta dan tashi haka sai ta dan tirnike wannan gurin zaman wannan majalisa to shine Abdullahi ibn Ubay sai ya dauko mayafinsa sai ya rufe hancinsa saboda wannan ƙurar jaki da ta tashi sai kuma ya fara faɗan maganganu yana cewa la tugayyiru alaina la tugabbiru alaina ku daina ta mana da ƙura mu mu kuna ta mana da ƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama da ya isa gurin sai ya tsaya bayan ya tsaya sai ya sauka da kan jakin sai ya hauyin da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya samu da'awar ya samu damar isar da sakon Allah la yu'akhiru ah, bayan an waqatil haja manzon Allah sifarsa ce baya jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukata da aka sai annabi ya amfani da wannan dama ga musulmi a majalisar ga ahlul kitabi cikin yahudu a majalisar ga mushrikai a majalisar da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa'azi a gurin ya karanta musu alqur'ani to abdullahi bin ubay sai ce ayyuhal mar'u innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan yace kai wannan magana taka tana da kyau inda da gaske ne in gaskiya ka faɗa wannan magana taka ta yi kyau amma mu gaskiya kaka dame mu a wannan majalisar tamu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi amma wani daga cikin 'yan majalisar da ake wa'azi ya ce kara dame su dan haka shi yasa Allah ta'ala ce za ku dinga ji daga waɗanda suke ahlul kitabi da mushrikai za su dinga aibata ku za su dinga gaya muku magana da za ta yi muku ciwo wajen isar da sakon Allah da aka ce karka dame mu ka koma gidanka wanda yake so ya bi ka gida ka bashi labarin duk da za ka bashi to sai Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu sai ce bala a ya rasulullah faghshana bihi fi majalisina muna son ka dinga zuwa wannan majalisa ta mu ka dinga yi mana wa'azi fa inna nuhibbu zalika mu kan muna so to anan ne fastabbal muslimuna wal mushrikuna wal yahud hatta kadu yatanawa wato hatta kanu yatafawaruna sai aka fara musanyan yawo tsakanin musulmi mushrikai da ahlul kitab wayannan su fada wayannan su fada wayannan su fada wayannan su fada har aka kusa a bawa hammata iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakiya ya kwantar da hankalin su har sai da aka yi shiru sannan ya hau jakinsa sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi da ya isa gidan sa'ad ibnu ubada sai annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana dan damunsa yanzu matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wuri a cewa ya damu mutane da aka magana tana damunsa da yaje sai yake gaya sa'ad bin ubada sai ce ya kai sa'ad ka ji abin da abu hubabin ya faɗa kuwa yana nufin abdullahi ibn ubay ka ji abin da ya faɗa ƙala kaza wa kaza abdullahi ibn ubay bin salul ra'isul munafiqin kaji ya ce kaza ya ce kaza na je guri ga abin da ya ce sa'ad bin ubada sai yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi hakuri sai ce ya rasulullah kai masa afuwa ya ma'aikin Allah ka dauke kai daga wayannan maganganun nasa kuma ni na san wayannan maganganun da yake yi babu mamaki dan yayi su yace na rantse da wanda ya saukar maka da littafi da gaskiya na rantse da wanda ya kawo ka da gaskiyar da ya saukar maka da ita lokacin dab da zaka iso garin Madina wato ahlu hadhihi hubaira yan wannan yanki yan wannan kabila sun gama shiri sun shirya tsaf za su nada abdullahi bin ubay bin salul sarki ma'ana an gama shiri kawai za a yi masa nadin sarauta sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina akwai wani sarki bayan shi kuma to wannan abin ya ji haushinsa don haka sai waccan mubaya'a wancan naɗi da za a yi masa sai zamanto ya warware yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙi yadda da naɗin Abdullahi bin Ubay bin Salul saboda gaskiyar da ya baka shari'a bi zalika to tun daga lokacin Abdullahi bin Ubay fa yake jin haushin haka yana ganin shi mai mulki ne ba sarake ne ba dan zuwanka ba an yi niyyar za a yi masa mubaya'a amma zuwanka gaba ɗaya al'amari al'amari ya canza walidhalika alladhi fa'ala bihi ma ra'aytu haka abinda kaga yana yi duk abinda kaga yana aikatawa saboda wannan haushin da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa akuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da sahabbansa suna yin afuwa ga mushrikai suna yin afuwa ga ahlul kitab kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su kuma yace wato suna yin hakuri akan cutar wanda ake musu kamar yadda Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'awwalu fil afwi ma amarahu Allah bihi hatta adina Allah lahu fihi haka Allah ta'ala yayi ta hakurkurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta musu afwa har sai da aka kai gabar da Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izinin ya fito ya kare kansa ko ya yake su falamma gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam badran to shi yasa lokacin da aka yi yakin badar faqatalallahu bihi sanadidu kuffar quraish Allah ya kashe manya-manyan ƙuraishawa sanadiyar yakin Badar, to daga nan ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da waɗanda ke tare da shi cikin mushrikai masu bautar gumaka sai suka ce to wannan al'amari fa ya tunkaro, wannan al'amari ƙatta wajaha, da aka fa bayi un Rasulun sallallahu Alaihi wasallam alal Islam ba ku da zaɓi ku zo ku yi ma manzan Allah mu baya'a a kan musulunci, fa baya'u wa aslamu. kaji dalilin da yasa suka zo suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kuma suka musulunta fa kullu man qama bi haqqin aw amara bi ma'rufin aw naha an munkarin kenan wannan ya nuna duk wanda yace zai tsayo akan gaskiya in dai kace gaskiya zaka tsaya akan ta kuma zaka ga abinda ya kamata kai magana kace ya kamata yi kuma zaka ga abinda bai kamata ba kace a bai kamata ba a to gaskiya ba makawa sai an cutar da kai yawwa in dai ka ce a'a kai fa sai an yi gaskiya kuma sannan ba ka gani kai shiru sai ka ci a bai dace ba sannan ka ga an yi sakaci za ka ci a bai kamata a ce ba a yi kaza ba ya kamata a yi kaza kana umarni da kyakkyawa kana hana munkari kuma ka tsaya akan gaskiya kuma ka ce sai an yi gaskiya a to gaskiya la budda an yi uza lalle sai an cutar da mutum fama lahu dawa'un kuma wannan cutarwa ba ta da wani magani illa sabr fillah sai dai hakuri saboda Allah in dai an in dai zagi cin mutunci dauri da abin da ya kama da haka dukkan annabawa fa wannan layin suka keto layin da suka keto kenan da aka duk wanda shi ma ya tsoma kafa a wannan layin lalle sai dai toshe kunnansa wani lokaci a gabansa wani lokacin ya wuce zai ji zagi wani lokaci kamar yanzu da yake amma daina zagin kai abin nan ga social media ne za ka ji an sa mutum an yi masa tatas kar ya mai da hankali wajen yin raddi an zage ni an ci mutunci na barin rama ai dalilin zagin ba wai kai bane dalilin cin mutuncin ba kai bane gaskiyar da ka faɗa ita ta jama kuma baka isa ka hana ba lalle sai an cutar da kai sai an maka zagon ƙasa sai an maka dukkan abin da baka tsammani na cutarwa duk zai iya faruwa me ya magani hakuri shi yasa Allah ta'ala ya faɗa kuma ka nemi taimako wurin Allah ka koma zuwa gare shi ina fata an gane waɗannan ayoyi suna ɗauke da darussa a guguje Allah ta'ala yana ba wa muminai labari game cikin abin da zai dinga samun su daga ahlul kitab da mushrikai na cutarwa in ka ga mushrikai ba su cutar da kai ba matsayinka na musulmi to ba samu dama ba in ka ga ahlul kitab yahudu da nasara ba su cutar da kai ba to damar su cutar da kai din ne ba ta samu ba ko kuma a lokacin kun yi karfin da ba a isa a cutar da ku ba amma in dai za su iya a yanzu cutar wanda suke al'umman musulmi da yaƙi na sunkuru da suke ya yana da yawa da gazol fikiri yadda suke yaƙar tunanin yanzu ko kasan daga cikin cutar wadda makiya addinin musulunci ke yi wa musulmi musamman matasan musulmi gazol fikiri ne an daina zuwa wani sai an zo da makami an yaƙe ka in aka rarake ka aka lalata ka ka zama ba ka da tasiri ma'ana addini bai da tasiri a tattare da kai ka riga ka lalace tarbiyyar ka ta lalace yanzu hatta wannan kayayyakin mayan nan da suka yawa a cikin al'umma da NGO kala-kala da ake ta yi wajen sa musamman mata su fetsare wa iyayensu su fetsare wa tarbiyya ai duk wannan yana daga cikin gazuwar fikiri yaƙi ne na tunani a kawo wani wata fikira da an san wannan abin akwai dalilin yinsa akwai wata dasisa akwai wata ajanda a ƙarƙashinsa ko ka gane ko baka gane ba kamar yadda muka sha karantawa a baya ba yadda za a yi a yadda Allah ya gaya masu waye su wai ka ɗauka sun kawo wani abu don me maka amfani ko ita kanta wannan social media din sai dai fa kai kai amfani da ita wajen da za ta amfane ka a haka ka ɗauka wasu kama ne don ka dinga sadar da zumunci a kai ne ka musuluntar da ita kake sadar da zumunci ka sa- musuluntar da ita kake tura karatu a cikinta ka musuluntar da ita kake yaɗa karatu a cikinta amma manufar ba ita bace wannan yana yana da kyau a fahimci wannan da haka Allah ta'ala ya ba mu labari cewa mu yi haƙuri cikin abin da zai same mu na cutarwa daga waɗanda suke ahalul kitabi da mushrikai kuma cutarwa ba yakka- ba ba yakka kaɗan ba kuma lalle lalle Allah ta'ala yana so ya ware masu imani da waɗanda ba masu imani ba ya kuma ɗaukaka darajojin masu imani ya kuma kankare musu zunubansu shi yasa domin wannan yana daga cikin hikimar jarabawa in an maka jarabawa akwai wato tantance matsayinka kana da imani ko babu na biyu akwai ɗaukakar daraja da zaka samu na uku kuma akwai kankarar zunubi da zaka samu sannan ko ba komai akwai ƙaruwar imani akwai ƙaruwar imani sannan abu na uku da za mu fahimta shine ka shirya kawai jarabawa ba makawa yawa jarabawa ba makawa za a jarrabe ka za a jarrabe ni za a jarrabe mu a dukiya a rayuka da sauransu daga cikin abin da ke taimaka maka akan ɗauke duk wata cutarwa da za a yi maka ta fuskar addini in dai ana cutar da kai ne ta ɓangaren saboda kayi riko da addini saboda kana cewa ai daidai to abin da zai taimaka maka wajen ɗauke da shanye raɗaɗin cutarwar daga kafirai da munafukai da dukkan waɗanda ainihin wato ba su son addini to abu biyu ne kuma Allah ya gaya ma as-sabr wa taqwa shi yasa cewa in tasbiru wa tattaku amma fa in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to aƙiba mai kyau ta ku ce ku ne za ku samu kyakkyawan ƙarshe nan gaba sannan fa haƙuri da jumuri wajen asara a daka a ɗaure a zaga a ci mutunci ka shanye ka daure wannan al'amura ne manya-manya da ba kowa ne Allah ta'ala yake ba shi irin wannan jumurin ba sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa Allah ka sa muna cikinsu wannan a gurguje shi ne daga cikin abubuwan da ayoyin da muka karanta jiya suke ɗauke da shi na darasi Allah madaukakin sarki yace wa id akhadha rabbuka aw id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab ay uzkur ya Muhammad ya annabin Allah Muhammad ka tuna id akhadha Allahu al-ahda al-muwaffaq ala alladhina atahum Allahu al-kitab ka tuna sa'adda lokacin da Allah ta'ala ya riki alƙawari mai karfi akan waɗanda ya ba su littafi min al-yahudi wan nasara daga yahudu da nasara Allah ya yi alkawari sun yi yarjejeniya da yahudu Allah sun yi alkawari da nasara falil yahudi taura wato attaura sai aka ba yahudawa walin nasara injil cikin abin da aka ba nasara sai su kuma aka ba su linjila liya'malu bihima alkawarin farko da suka yi da Allah su yahuda an ce su yi aiki da attaura su kuma kiristoci an ce su yi aiki da linjila sannan wa yubayyinuhu linnasi su kuma yi bayanin a gaskiyar da ke cikin waɗannan littattafai na at-taura da al-injil su yi wa mutane bayanin ma fihi ma abin da ke cikin waɗannan littattafa na saƙon Allah wala yaktumu zalika kada su koye wani abu daga cikin haka wala yakhfahu ko yakhfuhu wala yakhfuhu kada su koye komai wa tarakul ahada amma sai suka watsar da wannan alkawari walam yaltazimu bihi basil yirko da shi ba wa akhadhu thamanan baksan sai suka karbe kudi dan kan dan bai takara ya karya ba muqabila kitmanihim alhaqa saboda an ce musu in suka ɓoye gaskiyar za a ba su kaza in suka ƙi faɗar gaskiyar za a ba su mukami in suka ƙi faɗar gaskiyar za a ba su kuɗi in suka ƙi faɗar gaskiyar za a yi musu kaza an musu alƙawura da haka an ce za a ba su wani ɗan tamani kaɗan a kan su ƙi faɗar gaskiya su ɓoye gaskiya wanda daga cikin gaskiyar da aka ce su yi bayaninta akwai wato manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sufar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sufar sahabbansa duk a cikin attaura da injila na daga cikin kunshin abin da Allah ta'ala ya ce kasu koyi su wa mutane bayani Allah ta'ala ya ce fa bi'isa shara fa bi'isa shara'u yashtarun yace tir da wannan abin siye da suka siya ko wannan musanye da suka musanya fi tadyi'ihimul mita wanda wannan dan tamani dan farashi kadan da aka taya su aka ba su shi wannan farashin dan kadan shi yasa suka tozartar da wancan alkawari da waccan yarjejeniya da suka yi da Allah wa tabdilihimul kitaba kuma wannan shi yasa su suka canza littafin Allah suka boye gaskiyar suka kuma bayyanar da akasinta Allah ta'ala ce wala tadhunnanna alladhina yafrahuna bima atau min af'alil qabiha Allah ta'ala ce karka taba tsammanin wala tahsabanna la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wayanda suke farin ciki game da abin da suke aikatawa na miyagun ayyuka suna yin mugun aiki suna alfahari suna jin daɗi sun yi kisan kai suna jin daɗi suna shan giya suna shewa suna dariya suna fasikanci suna murna suna jin daɗi ma'ana suna yin tab- wato mummunan aiki kuma suna farin ciki da abin da suke aikatawa sannan kal yahud kamar yahudawa wal munafiqin da munafikai wa gairihim da wasunsu wa yuhibbuna an yuthniya alaihimun nasu kuma suna son su ji mutane suna yabansu bi malam ya falu da aikin da ba su suka aikata ba runtan aiki ba su suka yi aikin ba amma suna so a dinga yabansu a zuwan su suka yi aikin Allah ya ce fala tadhunnanna hum najina min azabillah kar ka taba tsammanin waɗannan za su tsira za su kubuce daga azabar Allah fi duniya a nan duniya wala hum fil akhirati azabu muji' sannan a lahira suna da wata azaba mai shiga jiki mai radadi wa fil ayati wa'idun shadidun a cikin wannan aya akwai azaba da narko mai tsanani li kulli atin li fi'li so mu'jibun bihi da duk wanda yake aikata fasikanci kuma yana jin yana ji da isa yana girman kai da wannan ba ma ya koye ba yana bayyanawa kuma yana nuna cewa su suka yi wannan abu me zai faru wa li kulli mubtakhirin bima lam yaf'al sannan wannan ayar azaba ce ga duk wanda yake alfahari da aikin da ba shi yayi ba li yuthni alayhi nasu wa ya'maduhu dan kawai mutane su dinga yabansa mutane su dinga yaba masa wannan yana daga cikin aikin da Allah ta'ala ce na yahudawa ne walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wa ma fihi ma da abin da ke cikin su wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukan komai wannan aya wato aya ce wadda zargi ce zargi Allah ta'ala yake yi da jan kunne ga ahalul kitab wanda suka yi wa Allah alkawari ta kan harshen annabawa cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alkawari ne da duk wani wanda ya kwanya tashi a doron ƙasar nan annabin da ya zo a zamanin sai sun yi wannan alkawarin cewa akwai wani annabi zai zo ƙarshen zamani in ka cimma lokacinsa za ka imani da shi da aka alkawari ne da aka yi da yahudawa a cikin attaura alkawarin yana rubuce alkawari ne da aka yi da ainihin wato nasara alkawarin yana cikin linjila shi sa suka yi mamakin kirista da zai dinga faɗa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya dinga faɗa da mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam domin imaninsa da injila ba zai cika ba har sai ya yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ƙarya yake na da'awar yayi imani da Bible ko Old Testament ko New Testament ƙarya ne domin inda da gaske ne duk da cewa sun caccanza shi sun jirkita shi amma duk waɗanda suke comparative za su gaya maka akwai wurare daban-daban da sun kasa canza shi har yanzu yana nan akwai maganar sallama a cikin bible akwai maganar sallah a cikin bible ruku'u da sujada a cikin bible akwai ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam bushara zuwa sai yana nan a cikin bible to kenan kaga ashe sun ajiye bible din sun zama ba su yi imani da shi ba a fatuni nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kenan wani bangare na bible din suke imani da shi suna karyata wani bangaren amma duk wani bakin wato nasara da ya kwanya tashi a doron ƙasa a cikin Bible ɗinsa akwai yarjejeniya da alƙawari da Allah cewa zai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma za su dinga yabansa wajen tallata shi cikin mutane kuma za su zamanto a shirye wajen jiran al'amarinsa idan kuma Allah ya aiko shi za su bi shi wannan yana rubuce a taura wannan yarjejeniyar wannan rubutu wato alkawarin yana rubuce a cikin bayan fakata mu zalika amma sai suka ɓoye wa ta'awwadu amma wu'idu alai sai suka karɓi canji suka karɓi musanyan abin da aka yi musu alkawari maƙiya addini domin ba addinin da ba ɓata ba makiya addinin yahudanci sun bata abin da suka bata makiya addinin nasara su ma sun bata shi sun babbata kamar yadda makiya addinin musulunci suke ta kokarin bata addinin musulunci kuma ba wani abu ne kawai da yan cikin gida za a yi amfani da su a ba su kuɗi a ba su mukamai a ba su manyan gidaje a ba su manyan motoci a ba su manyan riguna kawai aikin da ake so su zama yan duniya kawai su bari a bata addini su aka yarda da su su aka amince da su a wajen su mutane suke karɓar addini to su ake fara corrupting in suka zama corrupted to addinin ka ba shi da tabbas yanzu da zaran malami ya zama corrupt to an shiga uku fatawar duk da zai bayar wanda za ta daɗaɗa wa wanda ya ba shi cin hanci ita zai duk abin da ya san suka ne ga wanda yake ba shi kuɗaɗe don ya danne gaskiya ko ki bayyana ta to ba zai faɗe ta ba ba kuma za ka in kuma ka ji to ba daga bakinsa za ka ji ba ku fahimci wannan da kyau don haka ɓoye wanda suka yi ai sun ɓoye ne wa ta'awwadu amma wa'idu alaihi min alkhair alƙawarin da aka yi da suna alkhairi fi dunya wal akhirah a duniya aka yi musu alkawari mai kyau daga Allah a lahira suna da kyakkyawan sakamako daga Allah amma sai suka yarda bidduni tafif wal hadd dunyawi as-sakhif suka yarda da dan wani farashi farashin da aka saye su ba wani farashin arziki bane yanzu duk farashin da za a sayi malami ya kai farashin da Allah ya saye shi akwai wanda ya isa ya yi masa sama da abin da Allah ya masa a cikin mutane wane ne ya isa ya yi maka arzikin da Allah ta'ala ya maka babu ka gane ba mai iya rike ka sai wanda ya halice ka amma sai mutum ya karfi ɗan kuɗi ɗan ƙanƙani farashi kaɗan kuɗin da ba zai yi masa maganin talauci ba ba zai yi ba tsawon rayuwarsa sai kuma ya miƙa addininsa a yi amfani da shi a lalata addini saboda ɗan abin da yake karɓa na farashi ƙanƙani domin duk abin da za a baka dan ka lalata addini ko biliyan nawa ne farashi ne dan ƙanƙani bai kai darajar saƙon Allah da Allah ya sanar da kai fa bi'sa safaqatu safaqatahu wa bi'sa al-bai'atu bai'atuhum tir da wannan ciniki irin nasu mutum ya mika addini a ba shi kuɗi mutum ya sabki imani ya kama gaibu saboda kuɗi wannan ɗabi'a ce wadda an samu cikin yahudawa waɗanda aka yi amfani da su wajen lalata a taura aka da tamanin kalilan an samu waɗanda aka yi amfani da su wajen lalata injila bi tamanin wato bi tamanin kalil da kuɗi wanda yake farashi ɗan kankani kamar yadda karka yi mamaki kuma a yi amfani da wasu gurɓatattu daga cikin malamai don su lalata addinin musulunci karka yi mamakin wani don haka a cikin wannan aya wallahi akwai jan kunne sosai ga malamai ibn kasir ya ce fi hadhihi al-aya tahdhirun lil ulama ayar tana jan kunnen malamai an yasluku maslakahum a hirɗin su kasu shiga mashiga irin ta yahudu da nasara an yi corrupting ɗin yahudu an yi corrupting ɗin nasara sun ɓoye gaskiya da Allah ta'ala ce su bayyana kada malamin da ya kuskura ya shiga cikin wannan irin tafiya ta yahudu da nasara a ba shi kuɗi a ba shi muƙami a ba shi kujerar umara a ba shi fili ko gida ko kaza ko mota kawai dan ya ki faɗin gaskiya wannan sufa ce ta ahlul kitab fa yusibuhum ma asabahum wallahi duk malamin da yaka duk irin abin da ya sami yahudu da nasara akan wannan mummunar ɗabi'a sai ta same su wa yasluku bihim maslakahum da aka fa'alal ulama wajibi ne akan malamai an yabzulu ma bi aidihi min al-ilmi nafi su saki abin da ke hannunsu na ilimi mai amfani addalli ala al-amal salih wanda yake nuni akan aiki na kwarai ka saki karatu kawai karatu sako ne na Allah madaukakin sarki Allah ya dora ma sako ne mai nauyi yi kokari ka sauke duk abin da zai biyo bayan saukewar mai sauki ne akan ka ci amanar Allah da manzo ka ci amanar addini ka ci amanar al'umma wala yaktumu minhu shay'an kada malamin da ya san wata gaskiya ya boye ta warada fil hadith ya zo a cikin hadithi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bi lijamin min nar duk da cewa wannan hadisin sun ce isnadin sa akwai maganganu amma ma'anar hadisin shine duk wanda aka tambaye shi wata fatawa ko aka tambaye shi wata mas'ala ta ilimi ya santa ya koyi ya ki fito da ita ya haska wa mutane ita a ranar tashin alkiyama za a yi masa linzami na gidan wuta Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma la ta hasaban nan ladina ya furahu na bima a tau bima ya wato alladina ya furahu na bima a tau wa yuhibbu na an yu'madu bima lam yaf'alu shi yasa a ƙarƙashin wannan aya hadithi ya zo cikin sahihain daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث الإمام مسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا إلا duk wanda ya yi da'awa ta ƙarya ya yi da'awa ta ƙarya kawai ba don komai ba sai don ya tara abin duniya ba abin da zai ƙara masa ba abin da Allah zai ƙara masa sai talauci a wata ruwaya ta sahihain almutashabbi'i bima lam yu'ta kalabis kalabis thawbai zuri manzo Allah ce duk wanda yake koshi da abin da bashi da shi to kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya ma'ana duk waɗannan hadisan suna kushe mutum yayi runtan aikin da ba nashi ba ba aikin ka bane kuma kai runto a zuwan naka ne wannan yana daga cikin abin da wannan sifa ce ta Yahudi da Nasara kuma Allah ta'ala ya ja hankali cewa ba sufa bace mai kyau sannan kamar yadda kuma hadithin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ce wasu mutane daga cikin munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yaki takhallafu anhu sai su noke sai su noke su ki fita yaki wa farihu bi maq'adihim khilafa rasulillah kuma in manzan Allah ya tafi kaga wannan mummunan aiki ne manzan Allah zai tafi mutum ya noke ya fita sai annabi ya fita kuma sai su fito su ta murna su ta murnar ai an tafi ba tare da su ba kaga wannan mummunan aiki ne shine la ta'asabanna alladhina yafrahuna bima yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu din kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki i'tazaru ilaihi wahala sai su zo su yi wa manzan Allah rantsuwa suna ba da uzuri ai lokacin da za a fita yakin ai ciki na ne ya dan rikice ya ma'aikin Allah wannan ya ce lokacin da ai za a fita yakin nan iyalin ce ba ta da lafiya wannan ya ce lokacin da za a fita yakin ai yana hali iri kaza sai su ta gabatar da uzuri na ƙarya suna yin rantsuwa wa ahabbu amma fa suna so an yi humadu bi malam yafadu a gode musu akan abin da ba su aikata ba to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu al-aya fala tahsabannahum bimafazatin min al-adab wa lahum adabun alim walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا مم.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته مم.
وما للظالمين من أنصار مم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مم.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مم.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة مم.
إنك لا تخلف الميعاد mumtaz Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da caccanzawar dare da ainihin wato sassaɓawar dare da rana la ayatin akwai ayoyi li ulil albab ga ma'abota hankula allazina yadhkuruna Allah qiyaman sune waɗanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan da kuma a zaune wa ala junubihim ko kuma a kishingide wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yin tunani game da halittar sammai da ƙasa rabbana suna cewa ya ubangijinmu ma khalaqata hadha batilan ya Allah baka halicci sama da ƙasa a banza ba subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nar ka tsare mu azabar wuta rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nara lallai duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaytahu ka gama wulakanta shi ka tozartar da shi wa malin zalimina min ansar azzalimai ba su da wani mai taimakon su rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan haƙiƙa mu mun ji wani mai kira yunadi lil imani da yake kira zuwa ga ayi imani an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna da haka sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma kankare mana wato miyagun ayyukanmu wa tawaffana ma'al abrar ya Allah ka karbi rayukanmu tare da mutanen kirki rabbana ya ubangijinmu wa atina ma wa'attana ka ba mu abin da kai mana alƙawari ko kuma ka ba mu abin da kai mana alƙawari ala rusulika ta kan harshen manzanninka wala tuqzina yawmal qiyama ya Allah kada ka tozartar da mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah lalle hakika baka saba alkawari inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasa ala ghairi misalin sabiqin ba tare da wani misali da ya gabata ba Allah madaukakin sarki ya halicci sama ba tare da ya koyi wani ba a halittar sama Allah ta'ala ya halicci ƙasa ba a wajen wani ya koya ba sannan shi kuma ya halicci ƙasa shine min gairi misalin sabi ba wani wanda ya yi koyi da shi wajen halittar sama ko wajen halittar ƙasa wa fi ta'aqubin layli wan nahar a cikin sassaɓawar dare da rana a cikin bibiyar juna da ake samu tsakanin dare da rana waqtilafihima da sassaɓawar su dulan wa ƙisaran wato wajen tsawo ko gajarta wani lokaci kaga dare ya fi rana tsayi wani lokaci rana ta fi dare tsayi ladala'il wannan dukkan waɗannan abubuwan ladala'ilun dalilai ne wa barahin da hujjoji azima masu girma ala wahadaniyatin lahi ta'ala akan kaɗaitaka da ɗayantakar ubangiji maɗaukakin sarki amma fa li ashabil uquli salima ga ma'abota hankali lafiyayye kawai in mutum kar a gaya maka kowane irin wa'azi kalli sama kawai ka kalli sama kawai wannan kadai ya isa ya tabbatar maka da kadaitakar Allah madaukakin sarki ka kalli ƙasa a cikin halittar sama da ƙasa a cikin sassaɓawar dare da rana da ake samu akwai gudan dalili da ke nuna lalle Allah shi kaɗai amma wanda kawai suke iya fahimtar haka shine ulul albab ma'abota hankula duk wanda hankalinsa yana da lafiya bai fara zuwa karɓan magani ba a dawanau to insha Allah kallon sama kaɗai zai tabbatar masa da akwai ubangijin da ya sama bi gairi amalin tarawnaha saman nan duk inda kake tafiya da duk inda kake kallanta insha Allah ta'ala har yanzu baka iya kai karshe a duk yawon da kai a duniya har yanzu ka kasa kure inda babu sama sannan a dukkan wannan fadin falale na halittar sama ga ta nan iya ganinka babu fila guda ɗaya da idan ka yake iya gano ba Allah ne kawai ya halicce ta yace ta tsaya shi Allah maɗaukakin sarki ni da kai ne sai mun yi planning sai mun yi due process Allah maɗaukakin sarki amruhu idza arada shay'an ne an yaqula lahu kun fayakun yanzu wannan masallacin bai zaune ya ɗauki wannan irin katafaren gini ba dubi irin durkokin da ke ɗauke da aka zuba hawa ɗaya ne kaɗai ko hawa biyu ne kaɗai amma dubi irin diramun da aka zuba da kafin ta iya ɗaukan wannan sama amma ka duba Allah maɗaukakin sarki ya halicci sama babu wani abu da ya tokare ta banda irin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta a cikinta masana ilimin sararin samaniya in ka ji suna gaya ma har yanzu an kasa ƙure wa ilimin mukan abin da ya shafi samaniya har yanzu bincike ake ta yi har yanzu a samin ne Allah ya ba duniya har yanzu tana nan tana ta yi ku gama project ɗin ku mutu wasu su ma su zo su ma su ɗora su ma a sai an kuma gano wani kaza an je duniyar wata har yanzu a duniyar wata ake su ma su gama research ɗin su ajiye kundaye na abin da suka iya samu na ɗan ilimin da Allah ya so ya sanar da su su ma su kwanta dama wasu su ma su zo su ma su ɗora haka har yanzu har yanzu ilimin mukan da suke cikinsu na ƙasa ma har yanzu a gama da su balle a yi sama wannan kuma ka duba yadda dare yake canzawa da rana ta yadda in wato huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran da daddare sai aka sanya wata irin fitila mai haske wadda za ta haskawa mutane duhu da rana kuma sai aka samar da wata irin fitila mai dauke da photosynthesis masana harkar ilimin biology sun san abin nan tana dauke da wasu sinadarai su kuma shi yasa da garin Allah ya waye sai ga mai a ci balbal ya kashe mai wutar lantarki ya kashe a to kuma ya zama akwai gwaranci a ce Allah ya kunno fitilarsa kai kuma ka kunna taka to me za ka gani ko ba za a gane taka ba fitila ba ce inda za a yi dare biyu za a gane haka inda Allah zai kawo lokacin da aka samu kusufi shams a za ga yadda gari duniya take zama to a cikin caccanzawar waɗannan dare awa kaza dare awa kaza rana wani lokaci kuma kaga an juya wani lokaci kaga an juya awa kaza na dare ya fi na rana tsawo wani lokaci kuma ga an juya na rana ya fi na dare tsawo kuma washamsa ya ɗulubuhu hafifan inna fi khalqi samawati wal ardi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa kowace kowanne neman dan uwansa yake mai gurbinsa ko ka gama commitment ɗinka na rana ko ba gama ba awoyin dare suna yi za su shigo ne kawai in awoyin dare suka ƙare kuma za ka gari ya waye to a cikin wannan caccanzawar kawai kaga can an juma lillimi kaga duhu can bayan wasu awoyi kaga an yaye duhun kuma ka kasa gane waye mai kunno hasken waye mai janye shi duhu ya zo wanda yake wannan aikin shine Allah na fata an gane idan mutum zai yi inkarin samuwar Allah ko to haukansa ya kai matuƙa domin duk wanda zai yi inkarin samuwar Allah to ya ce ba sama ba kasa to wannan kwa in an kai shi da wano ma a turu za a sashi in dai mutum zai ce ai shi bai da akwai sama ba ko bai da akwai ƙasa ba to wannan a haukan nasa ya ci a sashi a turu in ku har mutum zai aminta da samuwar sama da samuwar ƙasa to waye samar da ita har yanzu ba a samu wanda ya kile ne ya ce shi ya samar da sama ba ko shi ya halicci ƙasa Allah shi ke ta cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda har yanzu an rasa samun wani fitsararre da ce ba haka bane shine na fata an gane to wannan yana sake tabbatar maka kadaitakar Allah subhanahu wataala to mu abota hankali su kadai suke gane haka to in har akwai shi to za ka gane cewa shi kadai ya kamata ya wajaba a bautawa Ubangijin da ya wannan aikin to shi kadai ya wajaba a bautata amma su waye masu gane wannan tauhidin allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan Allah sai ya faɗi sufofin su yace su ne wa'anda yadhkuruna Allah suna tuna Allah suna ambatan Allah fi jami'i ahwalihim duk sanda ka gansu kawai suna ambatan Allah qiyaman a tsaye suke wa qu'udun a zaune ka gansu wa ala junubihim ko a kishin gida suke suna ambatan Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa aiki da wannan aya shi yasa hadisi yazo yazkurullaha ala kulli ahyani manzon Allah a kowane yanayi yana ambatan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu zakirin kenan a tsaye shi sa za ga ya koyar da azkar wannan ya zukuru na laƙa ya mana ƙudan wa ala junubi shi ne an koya ma zikirin safe an koya ma zikirin yamma an koya ma zikirin shiga gida an zikirin fita gida zikirin abin hawa zikirin kaza kowane abu an koya za ka sa kaya akwai zikiri ka cire akwai zikiri za ka ci abinci akwai zikiri za ka shiga banɗaki akwai zikiri ka fito akwai zikiri za ka shiga masallaci zikiri za ka fita akwai zikiri za ka hawa abin hawa zikiri za ka je kasuwa akwai zikiri za ka shiga kasuwa akwai zikiri shine yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sannan kuma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa hum suma abota hankali sune waɗanda suna zuzzurfan tunani cikin halittar sammai da ƙasa in suka kalli sama in suka tuna halittar ƙasa qa'ilina zaka ji suna cewa rabbana ya ubangiji ma aujatta hadha al khalqa abathan wannan katafariyar halitta Allah baka halicce ta a banza ba ba dan wasa ka halicce ta ba ba an ta munazzahun an zalika ya Allah kai abin tsarkakewa ne ga barin jingina maka a ce ka halicci sama dan wasa ka halicci ƙasa dan wasa zalika dhannu alladhina kafaru fa waylu lil ladina kafaru minan nar wannan zato ne na kafirai suke ganin kaman duniyar nan kawai da an yi ta ne dan wasa shi yasa suka shagaltu da wasa ba su da aiki sai wasa sai kokarin kirkiro wasanni game game game ayi na waya ayi na kaza game suke saboda sun dauka halittar afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un su sun dauka ayi dan wasa kawai aka shi yasa kullum bude abubuwan kayayyakin wuraren wasa wurin shakatawa wurin kaza kullum ake ta budewa rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama tabar da shi ainajjina minan nar ya Allah ka tseratar da mu daga wuta fa innaka ya Allah ya Allah man tudkhilhu an-nar bi dhunubi duk wanda ya bata maka yayi maka zunubi ya aikata zunubi har ka shigar da shi wuta faqad fadhatahu wa ahantahu ka gama wulakantar da shi ya Allah ka tozarta shi wa balil muzlimina adh-dhalimin li anfusihim min ahadin azzalimai masu zunubi suke cutar da kawunansu ba su da wani mutum ɗaya ya gifau anhum azaban lahi yawmal qiyamati da zai iya tunkuɗe musu azabar Allah a ranar tashin alkiyama rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ai innana sami'na munadiyan huwa nabiyyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji mai kira zuwa gare ka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yunadin nas yana kiran mutane littasdiki bika dan gaskata ka wal iqrari bi wahdaniyatika da yadda da kadaitakarka wal amali bi shar'ika da aiki da shari'arka ya Allah mai kiran mu zuwa ga mu kadaita ka mu gaskata ka mu aiki da shari'arka ya kira ya ubangiji fa ajabna da awata ya Allah kuma muna daga cikin wanda muka amsa kiransa wa saddaqana risalatahu mun gaskata saƙonsa faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wastur uyubana ka sitirce aibobinmu wa alhiqna bis salihin ya Allah ka riskar da mu da mutanen kirki rabbana ya ubangijinmu atina ma wa atana ai a'tina ma wa atana ala alsinati rusulika min nasrin wa tamkinin wa tawfiqin wa hidayah ya Allah alƙawarin da kace zaka yi wa duk wanda ya bi ka duk wanda ya gaskata manzanninka alkawarin da kace zaka bashi na nasara na bashi natsuwa da abin nan da taufiki da shiriya ya Allah mun amsa kiran manzanka alkawarin nan da kai ta harshen manzanka ka ba mu wala tafdih wala tafdahna bi dhunubina yawm alqiyama ya Allah kada ka tozartar da mu ta dalilin zunuban mu ranar tashin alqiyama fa innaka karimun domin kai ya Allah mai kyauta ne Allah karimi ne kai لا تخلف الميعاد أي لا تخلف وعدا وعدت به عبادك baka taba saba wani alkawari ba da kai wa bayinka ya Allah an fahimta ko to wannan addu'o'i da ma'abota hankali suka yi to a gobe insha Allah za mu ji Allah ya karba addu'o'in ko bai karba ba shine za mu ji insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin abin da yake na daidai ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah maɗaukakin sarki wannan ibada da muke gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mana Allah maɗaukakin sarki dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ka sada mu da shi ya Allah maɗaukakin sarki wannan wata gashi nan ya taho gangara ya fara mana ban kwana ya Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda suka dace Allah ka sa mu daga cikin waɗanda suka aka karɓi ayyukansu Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda aka karɓi azuminsu Allah ka sa mu cikin waɗanda aka karɓi sadakokinsu Allah ka sanya mu cikin waɗanda aka karɓi sallolinsu Allah ka sanya mu cikin waɗanda aka karɓi azuminsu Allah muna roƙonka Allah ka datar da mu daren Lailatul Qadri a cikin wannan kwanaki Allah ka datar da mu daren Lailatul Qadri Allah ka datar da mu daren Lailatul Qadri dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan wata damuwa da ke damu mu Allah ka yaye mana marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka rubuta musu jinyar su a mizanin kyawawan ayyukan su wayanda suka gabace mu cikin iyaye da kakannin mu da maluman mu da yan uwa maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna Allah ka girmama ladan su mu kuma Allah ta'ala ka sa mu cika da imani Allah maɗaukakin sarki wannan ƙasa ta mu Allah ka sanya albarka a cikinta wannan gari namu Allah ka sanya albarka a cikinsa Allah ka sanya albarka cikin sana'o'inmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin makarantunmu Allah ka sanya albarka cikin ɗalibanmu Allah ka sanya albarka cikin malamanmu Allah ka sanya albarka cikin 'yan kasuwarmu Allah ka sanya albarka cikin 'yan siyasarmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka bamu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين